نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wannan shi ne darasi na 119 a karatun littafin al'adabul mufrat na al'imamul Bukhari, rahimahullahu ta'ala. Za mu yi ƙoƙarin karanta hadisun 571 kawai da sharhi a kansa insha Allah ta'ala kuma wannan hadisin yana dauke da bayani akan matsayin neman albarkan Allah subhanahu wa ta'ala ta dalilin ruwan sama da ya sauko na farko neman albarkan Allah subhanahu wa ta'ala ta sababin ruwan sama wanda ya fara sauka shi ne babi na 259 manistamtara fi awwalin matari babu manistamtara fi awwalin matari kalma ta istamtara tana daukan opposite meaning wannan ya zo cikin lisanul arab yana mujallar na biyar shafi 179 akan ce istamtarar rajulu ay istakanna min al-matar idan aka ce istamtarar rajul mutum ya nemi abin da zai tsare kansa daga ruwan sama wastamtara bi ma'ana sabara alaiha sannan akan ce istamtarar rajulu mutum ya kyale ruwa ya dake shi bi ma'ana sabara alaiha don haka yasa ake kiran al-istisqa sallar roƙon ruwa da suna al-istimtar neman saukar ruwan sama abin da al-imam bukhari yake nufi da wannan babi man tatallaba wa taharra nuzul al-matar alai wato wanda ya nemi ruwan sama ya sauko a kansa amma ruwan sama na farko wato wanda ya fara sauka man istamtara babi akan wanda ya nemi ruwan sama ya sauka a jikinsa fi awwalin matar ruwan sama na farko wanda ya fara sauka bi burusihi alai lokacin da za a yi ruwan sama na farko mutum ya fito saboda wannan ruwan ya sauka a kansa shine istamtara ya nemi ruwan sama ya sauka a kan shi shine istamtara amma ba kowane ruwan sama ba don haka yasa al-Imam Bukhari yace fi awwalil matar ruwan sama na farko to sai kawo hadisi 571 haddathana Abdullah ibn Abi al-Aswad sunan shi abdullahi bin muhammad al-basri قال حدثنا جعفر بن سليمان أنا كرس أبو سليمان الضبعي عن ثابت البناني يا كربو حديث دغ ثابت البناني عن أنس حديث أنس بن مالك أنس قال يتي أصابنا مع النبي صل... مع النبي صلى الله عليه وسلم مطر ruwan sama ya same mu muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wato ruwan sama ya sauko muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fa hasara annabiyyu sallallahu alaihi wasallam saubahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaye tufafinsa ya bude tufafinsa ya tube shi ne hasara hatta asabahu al-matar haddai ruwan sama ya sami jikinsa kulla sai muka tambaya muka ce lima fa'alta don me kai haka wato ana ya ce sahabbai sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam don me yasa kai haka qala sai ya ce li'annahu hadithu ahdin saboda shi wannan ruwan mai kusancin zamani ne bi rabbihi da Allah mahaliccinsa saboda shi wannan ruwa da ya sauko zamaninsa yana kusanci da Allah mahaliccinsa idan aka ce hadisu ahdin ana nufin alkaribu zaman hadisu shine alkaribu al'ahdu shine azzaman bi ma'ana alwaktu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda wannan ruwa zamaninsa mai kusanci ne ga mahaliccinsa wannan ita ce amsar da manzon Allah ya ba su sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan hadisin yana sahihu muslim al-imam muslim ya ruwaito shi yana kitabul salatul istisqa inda yake magana akan sallar roƙon ruwa ya kawo wannan hadisin na Anas bin Malik shine hadisi na 1494 yace fa kulna sai muka ce ya rasulullah lima sana'ta haza kaga nan lima fa'alta hadisin al-imam muslim lima sana'ta haza ya rasulullahi don me kai haka don me ka tuɓe tufafinka kala sai ce li annahu hadisu ahdin bi rabbih ta'ala saboda shi wannan ruwa mai kusancin zamani ne da Allah mahaliccinsa Allah madaukaki hadisin yana al-musnad al-imam ahmad yana sunan abi dawud babu ma ja'a fil matar sahihu sunan sunan abi dawud hadisi na 5100 hadisin yana littafin al-imam usman bin sa'id ad-darimi da ake kira ar-radd ala al-jahmiyya shafi na 68 da al-mustadrak al-imam al-hakim kuma riwayar ta inganta tana irwa ul-galil hadisi na 678 to wani abin mamaki a nan shine wannan hadisi da muka karanta a littafin al'adabul mufrad al-imam al-bukhari ya ki kawo shi a cikin al-jami'u sahih kasan akwai al-jami'u sahih shine sahih al-bukhari al-imam al-bukhari bai kawo hadisin nan ba a can sai dai ya kawo shi a nan kawai amma al-imam muslim kaga shi kuma ya kawo hadisin as-sahih muslim me yasa saboda wannan hadisin baya cikin sharadin al-imam al-bukhari na rubuta wancan littafin aljami'u sahih saboda wancan littafin al-imam bukhari ya rubuta shi ne wato da sharadi da sharuɗansa babu yanda za a yi ya samu kokonto game da wani hadisi ko a samu rauni tattare da wani a isnadinsa sannan al-imam bukhari ya kawo shi wato cikin isnadin da muka karanta dinnan akwai malamin da الإمام البخاري يجي حدثنا جعفر بن سليمان جعفر بن سليمان yana daga cikin almuhaddisu na shi'a yana cikin malaman hadisi na shi'a wanda yana cikin adalcin ahlus sunna ahlus sunna sukan karbi hadisi hatta daga malamin shi'a idan an shaide shi da faɗin gaskiya ba a taɓa shaidarsa da ƙarya ba to amma hadisin ya samu ya samu isnadi guda ba a samu wata hanya da ta biyo ta wani malami ba wannan dalilin yasa Imam Bukhari bai kawo shi a Al-Jami'u Sahih ba amma yayi ishara a kansa yana kitabul istisqa babu man tamattara fil matari yanda ya babin kenan sunan babin kawai yayi amma bai kawo hadisin nan ba yace babi akan wanda ya nemi ruwan sama ya taba jikinsa shikenan sai sai yayi babi akai da yayi babin sai ki kawo wannan hadisin sai kawo hadisin Anas bin Malik wani hadisin Anas wannan Anas ne ya kawo shi amma a can aljami'u sahih ya kawo hadisi ne wanda ya fi wannan inganci amma wajen babin sai ya yi babi wanda ke kama da wannan babu man tamattara fil matar babi akan wanda ya nemi ruwan sama ya taba jikinsa shine tamattara ana cikin ruwan sama sai ya nemi ruwan ya taba jikinsa hatta ya tahadara ala lihiyatihi har dai ruwan yana zuba akan gemunsa shine hadisi na 897 Anas bin Malik a wancan hadisin wanda ya fi wannan inganci ya ce asabatin nasa salatun ala ahdi rasulillah anas ya ce a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam fari ya samu mutane mutane sun shiga fari fabaina rasulullahi ya tubu alal mimbar yawmal juma'a wani lokaci annabi yana huduba akan mimbari ranar juma'a kama a arabiyu sai wani balaraban kawai ya miƙe ya ce ya rasulallah halakal mal dukiyarmu tana ta halaka kamar awakai raƙuma shanu kenan waja al'iyalu iyalai kuma suna shiga yunwa fadu'ullah lana an yasqiyana ka roƙa mana Allah ya ba mu ruwa ji wannan balarabe anas ya ce farafa a rasulullah ya dai nan take sai manzon Allah ya daga hannuwansa wa ma fi sama'i qaza'atu a sama babu gajimare ko daya a lokacin da manzon Allah ya fara addu'a din nan sararin samaniya babu hazo ba komi qala fasara sahabun amsalul jibal muna kallo sai ga hadari na tasowa manya kamar duwatsu suna bullowa gabas da yamma kudu da arewa amma a lokacin da manzon Allah ya fara addu'a din babu komi sararin samaniya da mu'jiza ta manzon Allah Anas ya ce sun malam yanzil an min bari sa'annan annabi sallallahu alaihi wasallam bai sauka daga wannan mimbarin ba hatta ra'aytul matara sai da naga ruwan sama ya tahadaru ala lihiyatihi ruwan sama yana gangarawa akan gemun manzon Allah saboda masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin namu bane an saka rassan dabino ne kawai don haka ina ana ruwa yana zubowa ruwa na zubowa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gangarowa ta gemunsa yana zuba in ji Anas bin Malik bai ma sauka daga kan mimbarin ba Allah ya karba ya bada ruwa anas ya ce famutirna yau mana ha zalika aka yi mana ruwa wannan yini ba a ɗauke ba wa fil gadi washe gari ma haka ba a ɗauke ba wa min ba'dil gadi bayan washe garin ma wallazi yalihi ranar da take bin wannan ma ilal juma'atil ukhra sai da aka samu mako guda ruwa kawai ake bai tsaya ba faqama zalikal a'rabi sai wannan ba kawai ya sake tashi aw rajulun gairuhu ko wani mutum daban faƙala sai ce ya rasulallah ta haddamal bina'u gini na ta rushewa wa gari kalmalu dukiya kuma na ta nutsewa fadu'ullah lana ka roƙa mana Allah ya ɗauke wannan ruwa farafa a rasulullah ya dai sai manzo Allah ya daga hannuwansa wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allahumma hawalaina wala alaina ya Allah ka mai da ruwan gefenmu ba a kanmu ba shi kenan fama ja'ala rasulullah yushiru bi yadihi sai manzo Allah yana nuna gefen idan ya nuna gefen illa tafarrajat sai sararin samaniya ya bude sai kaga haske duk inda manzo Allah ya nuna da yatsa sai sararin samaniya ya bude sai ga rana ga haske kahin manzo Allah ya gama zagayawa sararin samaniya babu komai ruwa ya dauke ya ce hata saratul madina mislil jauba yani hatta sara al-gaimu was sahabu muhitan bi afaqil madina in ka daga ido zaka ga ga gajimaran ga hadarin can sun kewaye garin madina amma garin madina na tsakiya ga rana ta hito babu komai tasalal wadi wadi kana ta shaharan anas ya ce babban kwarin madina din sai da ya malala da ruwa tsawon wata guda shine mafi girman kwarin da ke madina idan za ka je uhud za ka gan shi shi ya raba garin madina da uhud falam ya ji ahdun min nahiya babu wanda ya taho madina ta kowace nahiya illa haddasa bil jawdi face ya ba da labari alhamdulillah an samu damuna mai albarka wato an samu ruwa mai yawa a ko'ina kusan ko'ina Allah ya wadata wannan ruwa to kun ga hadisin da al-Imam Bukhari kawo a wancan littafi ya bambanta da hadisin da ya kawo nan amma ma'anar su guda ya aka yi ma'anar su ta zama daya shine abin da Ibn Hajar ya faɗa cikin sharhin wannan hadisin yana Fathul Bari mujallal nabi shafin 520 babu man tamattara babin da al-Imam Bukhari a cikin al-Jami' sahih kenan menene tamattara yani ta'arraba liwuqu'il matar mutumin da da gangan ya bar kansa ruwa ya dake shi shine tamattar da gangan ya bar kansa ruwan sama ya dake shi shi ne ce to al bukhari yana ishara da hadisin da al-imam muslim ya rawaito wanda ya taho min tariki ja'far bin sulaiman an sabitin al-budani an anas wanda shine al-imam bukhari ya kawo a cikin al-adabul mufrad hasira rasulullahi saubahu wazon Allah ya buɗe tufafinsa ya tuɓe ya cire tufafinsa hatta a sabahul matar sai da ruwan sama ya taba jikinsa wakala sai manzon Allah ya ce li'annahu hadisu ahdin bi rabbihi saboda shi wannan ruwa mai kusancin wato zamani ne da Allah mahaliccinsa ibnu hajar ya ce malamai suna cewa abinda ake nufi a nan ma'anahu qaribul ahdi bi takwini rabbih bai dade ba da Allah ya gama halittarsa shi wannan ruwan shine ruwan sama na farko to amma wannan hadisi na Anas da ya bada labarin addu'ar da Annabi yayi akan minbari ta ina yake kama da abin da muke magana akai shine Ibn Hajar ya ce saboda Anas ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yayi addu'a din nan Allah ya saukar da ruwan sama nan take ruwan sama yana ta sauka har dai ya zubo kan manzon Allah har ya gangaro ta gemunsa to a nan da gangan manzon Allah ya kyale ruwan na sauka a kan shi shine abin da Anas yake nufi shine abin da Ibn Hajar yake nufi shine ishara da Imam Bukhari yake da saninsa manzon Allah ya kyale ruwan yana sauka a kan shi ya'ani qasada ya'ani qasada nuzul al-matar alayhi لأنه لو لم يكن باختياره لنزل عن المنبر أول ما وقف السقف domin da a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ba da nufi ba ne ya kyale ruwan ya sauka a kansa a lokacin da ruwan ya fara zubowa ai sai manzon Allah ya matsa daga wannan gurin amma annabi bai matsa ba sai ya kyale ruwan yana zuba a kansa har yana gangarawa ta gemunsa kuma sahabbai na zaune duk suna kallo manzon Allah ya ki tashi ya kyale ruwan na sauka a kansa me yake maka ishara wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son ruwan farko ya taba jikinsa kamar yadda aka samu cikin wannan hadisi lakinnahu tamada fi khutubatihi hatta kathura nuzuluhu bi haisu tahadara ala lihiyatihi wannan yazo cikin umdatul qari shi ma sharhin sahih al-bukhari na al-hafiz al-aini mujallad na 7 shafi na 54 al-imam an-nawawi shi ma ya sharhi ga wannan hadisi sharhu sahih muslim juz'i na shida shafin ɗari da biyar ya ce ma'anar hadisin nan annal matara rahmatun ruwan sama rahama ce ruwan sama rahamar Allah ne wa hiya qaribatul ahdi bi khalqi Allah ta'ala laha wannan ruwan da ya sauko na farko zamaninsa yana kusa wato da ainihin halittar da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa saboda kamar yana kusanci ne ga ainihin Allah mahaliccinsa saboda bai dade ba da Allah ya halicce shi fa yutabarraku biha saboda haka halal ne a nemi albarka na Allah subhanahu wa ta'ala ta wannan ruwan na farko saboda haka wannan hadisin sai ya zama hujja annahu yustahabbu ga masabata al-imamu shafi'i yana da kyau inda awalin matar an yukshifa an yakshifa gaira aurati babu laifi don mutum ya cire tufafinsa inda bai kai ga al'aura ba da aka ce mutum ya tube kayansa ba ana nufin ya yi tsirara ba ne lala inda bai kai ga al'aura ba liyana alhul matar ruwan saman ya taba jikinsa wannan mustahabi ne saboda sunnar mazan Allah ce wasu dallu bihaza kuma malamai suna kafa hujja da wannan hadisi kuma in ka lura hadisin ma yana dauke da wata fa'ida guda fa'idar ita ce lokacin da sahabbai suka ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata ba su yi shiru ba sun tambaya lima sana'ta haza lima fa'alta haza me yasa kai haka ya rasulullah kaga wannan ya gwada cewar idan mutum yana tare da babban mutum sai ya ga wani abu bako gare shi yana iya tambayarsa saboda ba su ga annabi yana yin haka ba sallallahu alaihi wasallam ba su saba ganin yana irin hakan ba ba taba gani ba yanzu an gani saboda haka mutum yana tambayar min alfadul shay Allah ya arifu wa an yas'alahu an mutum ya tambaya na ga abu kaza kayi wanda ban saba gani kana yi ba me ya faru li yu'allimahu saboda tambayarsa ita ce za ta sa ya gaya masa da hikima fa ya'mala bihi wa yu'allimahu ghayrahu kaga ya samu hujjar da zai aiki da wannan kuma har ma ya karanta in ka lura sahabbai sun tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa kai sai manzo Allah ya bayyana inda a ce bai son ai koyi da shi da zai ce a banda kufa kaga manzo Allah sai ya bayyana hikima din hikimar da ta sa ya bude tufafinsa saboda wannan ruwan ya taba ya taba jikinsa don haka bil haqiqa wannan ya tabbata wato hujja ce mai karfi don haka yasa kusan duk malaman hadisi kusan abin da suke faɗi kenan kamar yadda ibn hajar ya faɗa sharhin wannan hadisi sharhin hadisin anas da ya zo cikin sahih bukhari al-imam an-nawawi shi ma ya faɗa a sharhin da ya masa sahihu muslim to haka aka samu malamai da dama kamar misali al-imam al-qurtubi shi ma yana da sharhi da ya ma sahihu muslim al-mufhim lima ashkala min talkhisi muslim a juzi na biyu shafin 546 al-imam al-qurtubi ya ce wa huwa wa haza minhu tabarrukun bil matar abin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata ya nemi albarkan Allah ne amma ta wace ta wani sababi ta sababin ruwan sama manzon Allah ya nemi albarkan Allah subhanahu wataala ta wani sababi ta sababin ruwan sama wal istishfa'u bihi kamar manzo Allah yana mana ishara mu nemi waraka ta ruwan sama na farko mu nemi waraka ta dalilin ruwan sama na farko me yasa al-imam al-qurtubi yace li anna Allah ta'ala qad sammahu rahma saboda Allah ya kira ruwan sama rahama a cikin alqur'ani ruwan sama rahama ne Allah ya kira ruwan sama da cewa mubarakan ruwan sama mai albarka ne Allah ya kira ruwan sama da cewa tahuran ruwan sama mai tsarkakewa ne tsarkakewa yana ɗaukan ma'anar zunubi yana ɗaukan ma'anar cuta saboda haka ruwan sama yana tsarkake ka daga zunubi kuma yana zama dalilin tsarkakanka daga wani wata cuta da ta dame ka waje alahu sababal hayati Allah ya sanya ruwan sama shine sababin rayuwa gaba ɗaya wa mub'idan min al'uquba ruwan sama yana zama dalilin da Allah zai nisantar da kai daga ukuba saboda a dalilin ruwan sama kake tsarki ka yi ibada ka kusanci Allah ka nisanci azabar shi saboda haka anan al-Imam al-Qurtubi yace wannan hadisin yana karantar da mu ihtiramul matar mu daraja ruwan sama mu daraja ruwan sama wa tarkil istihanati bihi mu bar wulakanta shi mu bar raina shi mu bar wulakanta ruwan sama wato daraja ruwa abu ne muhimmi wanda in ka dubi rayuwar manzon Allah zaka gane ta yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake alwala ruwan da yake diba ba irin namu bane baya barna mutum nawa ne zaka gani ya bude kan famfo ya ma gama ya tafi abin sa ya bashi ruwan ya ta zubewa wannan ruwan kamar yadda al-Imam Qurtubi ya kirga fa'idojin da suke cikinsa in ka san ba za ka yi wasa da shi ba fa'idojin da Allah ya zuba a cikin wannan ruwa da kake gani suna da ɗimbin yawa saboda ka yi sa limamu kutubi ya ce hadisin yana mana ishara da, da ruwan sama babban abu ne wanda ya kamata mu martaba shi mu daraja shi kar mu yi wasa da shi akwai mahadisin sahal bin sa'ad na sa'idi wanda yake ba da misali da wannan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sintani la turaddan addu'o'i guda biyu ba a kin karbansu addu'o'i guda biyu ba a kin karbansu wata ruwa ya ce au kallama ta turaddani yana da wahala a ki karba wato inda kai addu'a a lokuta guda biyu mawuyaci ne Allah bai karba ba mawuyaci ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a inda nida'i kayi addu'a lokacin da ake kiran sallah saboda bayan an gama kiran sallah har zuwa iqama mahallin ijaba ne mahalli ne na ijaba wanda akan haka yasa ibnu usaymin yake cewa ba ma laifi bane bayan kiran sallah ka daga hannu kai ta addu'a dinka duk da cewar babu hadisi nassi karara daga annabi sallallahu alaihi wasallam ma ba laifi bane kasancewar mahalli ne na ijaba ba ka bari sai an yi iqama ta inda mutane suke kuskure kaga ijabar tana bayan ikama ba gabanta ba wani kuma sai an tada ikaman kaga ya daga hannuwa yana addu'a ai ka bar mahallin ijaban a baya tsakanin kiran sallah ne da ikama ba tsakanin ikama da fara sallah ba la la la ba tsakanin ikama da fara sallah ba wannan kam akasarin malamai sun ce ma bid'a ne galibin malamai suna in ka duba littafin ibn qayyim jawziya zadul ma'ad akwai littafai da yawa waɗanda sun yi magana akan addu'a bayan ikama kafin kabbaran harama ba ta da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma addu'a tsakanin kiran sallah da ikama kuma kaga lokacin ma yafi tsawo yafi tsawo saboda wani lokaci idan an kira sallah akan sami mintuna ko goma ko fi kafin a yi ikama to duk wannan lokaci manzon Allah ya ce mahallin ijaba ne mawuyaci ne ka roƙi Allah a dai wannan tsakani Allah bai karɓa ma ba Allah ka amsa mana sai manzo Allah ya ce na biyu indal ba'as lokacin da ake gwamutse ana fafatawa a filin yaki ya saboda lokaci ne wanda babu makareci a gurin makareci gudu yake wanda har kaga ana yaki ya roƙi Allah saboda lokaci ne da kai ka sani tsakaninka da mutuwa bai wuce sakan guda ba tunda yaƙi yaƙi akwai yaƙini a zuciyar bawa gaskanta maganar Allah wanda shi yasa mutum ya tsaya don kare addininsa idan har mutum ya tsaya a sahun musulmai ana gwabza yaƙi yayi addu'a Allah zai karba mishi to akwai riwaya ta biyu wanda ta zo da na farko addu'a lokacin kiran sallah na biyu manzon Allah ya ce wa tahtal matar a ƙarƙashin saukan ruwan sama manzo Allah ya ce idan ana ruwan sama in kai addu'a Allah yana karba me dalili ka lura da kyau guguwa da sauransu akwai abubuwa na na halittar Allah da dama amma Allah bai yi maganar ba a samu hadisi manzo Allah da ya nuna ana samun ijaba akan wani ba sai dai akan ruwan sama saboda ruwan sama yana da wata falala ta musamman a wurin Allah idan ana saukar da ruwan sama kai addu'a sai Allah ya karba hadisin isnadin sa yana da kyau yana sahihul jami'i sagir hadisi na 379 to ibnu qudama al-maqdisi a littafin al-mughni mujallal na shafi 154 shi ma yayi magana akan wannan hadisi muka karanta yace wa yustahabu an yaqifa fi awwal al-matar lokacin da ruwan sama na farko ya sauko mustahabi ne ka fita wa yukhriju rahlahu ka fito da da siddinka siddi kenan ga masu hawa da wakai li yusibahu al-matar saboda ruwan sama ya same shi lima rawa anasun annan nabiy sallallahu alaihi wasallam saboda hadisin da Anas ya ruwaito wanda ya zo cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam da ya addu'a yana kan minbari lam yanzil an minbarihi hatta ra'ayna al-matar yatahadaru ala an lihiyatihi manzo Allah bai sauko daga kan mimbarin ba sai da muka ga ruwa yana sauka akan gemunsa hadisin al-Imam Bukhari haka na al-Imam Suyuti shi ma yayi magana da yana at-tafsir fi sharh Jami' Saghir mujallal nabi shafi 251 al ma'ana anna al-matara rahma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantar da mu ruwan sama rahama ce wa hiya qaribatul ahdi bi khalqi Allah ta'ala laha fayutabarraku biha wannan ruwan da ya sauko kamar yadda manzon Allah ya siffanta shi lokacin da aka tambaye shi me yasa kai haka sai ya ce saboda zamanin sa yana da mafi kusancin zamani ga mahaliccinsa shi wannan ruwa wannan dalilin yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata abin da ya aikata قريبة الأهد بخلق الله فيتبرك بها الإمام السيوطي يتي أنا نيما البركة الله تدليل روان سمن فرقو misali kaga ruwan zamzam yana da albarka la shakka yana zama waraka da sauransu to ruwan sama na farko shi ma abinda malaman da suke tabbatar mana ana neman albarkan Allah ta dalilin shan shi ko ta dalilin shansa ko sha ko wanka da shi ko amfani da shi shine abinda manzon Allah ya mana ishara akai wannan ya shafi ilimin gaibi babu mai iya sani sai fa ta dalilin bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aka ba a littafin aunul ma'bud mujallal biyar shafi na goma sha hudu li'annahu hadisu ahdin bi rabbih ay bi ijabi rabbih iyahu innal matara rahma ruwan sama rahma ce wa hiya qaribatul ahdi bi khalqi Allah laha wannan ruwan da ya sauko bai daɗe ba da Allah ya halicce shi fa yi tabarraku biya don haka ake aka ba da damar mutum yana iya neman albarkar Allah subhanahu wataala ta dalilin amfani da shi wa huwa dalilun ala istihbabi zalika haka na al-imam al-amir sanani a littafin subulus salam hadisin yana bulugu yana subulus salam yana bulugul maram yana nailul awtar sharhin bulugul maram yana subulus salam saboda sharhin hadisin kamar misali al-imam sana'ani juz'i na biyu shafiyan 82 yace wa huwa dalilun ala istihbab dalika tunda har annabi ya aikata haka sahabbai sun tambaye shi bai hana su ba ishara ce da yake nuna cewa mustahabi ne ga musulmi ya aikata haka haka na al-imam shaukani a littafin nail al-awtar juz'i na 6 shafiyan 88 yace wa fil hadisi dalilun annahu yustahabbu inda awwal al-matar an yakshifa badalahu wannan hadisi ya tabbatar da hujja idan ruwan sama na farko ya zubo ka cire kayanka ka cire tufafi saboda ruwan ya sauka a cikinka liyanala kulmatar lizalika ruwan ya taba ka wannan hadisin na jabir al-ju'fi yana abdullahi bin naji kala kana aliyu wanda yana daga cikin dalilai da malamai suka bayar baya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an samu hujja sahabbai sun yi wanda shi ya karfafa cewar yin haka ɗin wato yana daga cikin sunnoni da suka nemi mutuwa Allah ka samu raya su domin akwai sunnoni da sun mace kuma haka sunnonin za su rika mutuwa har zuwa tashin kiyama Allah ka samu na cikin masu raya su akwai falala ga wanda ya raya sunnar manzon Allah a lokacin da ta mutu falalan yana da yawan gaske wallahi yana cikin sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda sun mace yanzu kaga kamar misali a ce ruwan sama na farko ya sauko sai a ga ka cire riga ka fito sai cewa ne ya tafi ko shi gani yake ka tabu kai ko kana gani shi ne ma tababbe saboda bai ma san darajar manzon Allah ba littafin al-musannaf ibn abi shayba ya ba da misali akwai babin da ya yi a littafinsa babu man kana ya tamatar fi awwali matara kitabul musannaf mujallal 6 shafin 195 ya ba da misalai da dalilai na asarar da aka samu sun yi haka farko da ya ba da misali da hadisin anas da muka karanta da shine babban jagora annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka ya tamatar fi awwali matara idan ruwan sama na farko ya sauko annabi sallallahu alaihi wasallam yana kokari wannan ruwa ya taba jikinsa na biyu ya ba da misali da labarin wata mata da ake kiranta bunanatu bunanatu tana hidima ga matar sayyidina usman sayyidina usman bin affan Allah ya kara masa yarda ita ma ta ba da labari tunda a gidan sayyidina usman take kamar mai aiki ce ga matan sayyidina usman matarsa da ake kira ummul banin anna usman kana yatamattar fi awwal matara sayyidina usman idan damina ta zo ruwan sama na farko sai na usman yana kokarin wannan ruwa ya taba jikinsa ya ba da misali na uku da hadisin ibn abi mulaika game da abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas kane tamattu shi abdullahi bin abbas ya mafi kusan duk sauran sahabbai saboda fitar da kayansa yake waje idan ruwan sama na farko ya zo ya kuriju siyabahu yana fitar da tufafinsa daban-daban ya fitar ruwan sama ya daka saboda fatan albarkan Allah ya sami ko'ina hatta yi kurija sarjahu ibn abi mulaika ya ce hatta sirdi sirdi sai abdullahi bin abbas ya fitar waje don ruwan da ya taba sai dina ali bin abi talib hadisin da aka samu na abdullahi bin najiyin ya ce kana aliyun radiyallahu anhu idan matarati sama'u kharaja sayyiduna ali bin abi talib idan ruwan sama na farko ya sauko to sayyiduna ali yana fita zai fita cikin ruwan fa idan asaba sal'atahu alma sayyiduna ali yana da sanko idan ruwan ya samu sankon nashi ya zuba a kai masahara asahu sai ya shafa kan nasa da fuskansa wa wajahu wa jassadahu ya shafa sauran jikinsa sai ya ce barakatun nazalat minas sama'i ga albarka ta sauko daga sama lam tamassaha yadun wala siqa'un hannun dan adam bai taba wannan albarka ba wata salka wani jarka ko galan da ake zuba ruwa ko randa bai taba shiga ba saboda wannan ruwan da ke saukowa babu dan adam da ya taba shi babu wani madaukin ruwa da aka taba sa shi saboda haka yasa ya ce wannan ruwa ne mai albarka daga Allah subhanahu wataala to kaga ga sayyidina Usman ga sayyidina Ali shi ma akwai hadisinsa wanda yana cikin kitabul musannam na ibnu abi shayba yana cewa idan arada idza arada al-matara lokacin da wato ake ruwa idan ya ga alamar ruwa zai zo ruwan sama na farko sayyidina ali khala athiyabahu sai ya tuba tufafin nasa wajalasa sai ya shiga cikin ruwan ya zauna ruwan ya fara saukowa a kan shi da zarar ya ga alamar hadari ya haɗu ruwan sama na farko zai zo to zai fita waje sai ya da tufafinsa sai ya ce hadisu ahadin bil arshi in ji sayyidina ali kaji shi inda ya fassara hadisu ahadin bil arshi sabon wato mai kusancin zamani da al'arshin Allah haka sayyidina ali zai faɗa sai ya zauna saboda haka yasa ake cewa sayyidina ali yana da fahimtar ruwan sama daga al'arshi yake zuwa wannan ruwa na sama da ake yana da fahimtar haka wanda ibn hajar ibn rajab cikin sharhin fathul bari nashi ya yi magana a kai yana mujallar na bakwai shafi na 140 wa hadha yadullu ala anna aliyan kana yara anna al-matara yanzulu min al-bahr alladhi tahta al-arsh kasan al'arshin Allah yana saman wani teku ne akwai wani kogi mai girman gaske wanda al'arshin Allah yana saman shi da kana arshuhu alal ma'a al'arshin Allah yana saman ruwa wanda ya zo cikin alkur'ani wannan ruwan duk inda aka samu ruwa a sararin duniya to daga wancan ruwan yanzu duk inda ka ga ruwa daga wancan ruwa yake sai na ali kamar yana mana ishara ne da haka saboda haka sai zau yana cewa ga ruwa babu abin da ya fi kusanci da al'arshin Allah kamar wanda ya sauko a yanzu dinnan. saboda haka sayyidina ali ke neman albarkansa saboda kusantar Allah tabaraka ta'ala wanda wannan shine asali abinda salaf suke tabbatarwa game da tawilin wannan hadisi ba wai ta wajen halittar ruwan bane la la'akari ne da ta inda ruwan ya zo ta sama wannan shi ya ba mu ruwan albarka ba wai kasancewa ruwan sabon halitta shine yasa ruwan yake da albarka balala akwai hadisin al-Abbas bin Abdul Muttalib wanda ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake musu bayanin nisa da ke tsakanin doron duniya zuwa sararin samaniya da nisa da ke tsakanin sammai ba'abuha min ba'ab sama ta ɗaya da sama ta biyu wa anna fawqa sama'i sabi'a bahrun a bayan an ketare sama ta bakwai akwai teku baina a'lahu wa asfalihi tsakanin saman tekun da ƙasan tekun kaurinsa mislu ma bai sama ila sama'in kamar yadda kaga tsakanin ƙasa ne da sama wato zurfin tekun ya kai kamar tazarar da ke tsakanin sama zuwa ga wata sama akwai hadisin ba shakka wanda ya zo cikin musnad imam ahmad sunan abi dawud sunan tirmizi sunan ibn majah wasu malaman ma sun inganta kamar al-imam al-hakim duk da cewa akwai masu raunana shi yana silsilat da'ifa hadisi 2247 amma la shakka abdullahi bin mas'ud ya tabbatar da haka abdullahi bin mas'ud sahabin manzon Allah yace baina sama'i dunya wallati taliha 500 amin tsakanin sama ta kusa da kuma sama da take gaba da ita tafiyar shekara 500 ne tafiyar shekara 500 wa baina kulli sama'in masiratu 500 amin tsakanin kowace sama zuwa wata sama tafiyar shekara 500 ne saboda haka yasa masu binciken sararin samaniya turawa sun yi iyayensu sun gane ba mai iya gane makorar duniya babu shi makorar sararin samaniya ba mai iya ganin shi saboda haka duk wato inda kake tunanin girman Allah wallahi Allah ya wuce nan duk inda kake tunani girma na Allah tabaraka wa ta'ala to Allah ya fi haka la shakka kuma kamar da muka sha faɗa saboda haka yasa Allah ya karanta da mu a sallah mu rika cewa Allahu akbar Allah mafi girma dan duk abin da kake tunani Allah ya fi shi Allah ka kara mana tsoronka sai ce wa gilavu kulli sama'in masiratu 500 amin kaurin kowace sama tafiyar shekara 500 ne wal arshu fawqa al-ma'i yace kai wa bainas sama'i sabi'a wa bainal kursiyyi 500 amin bayan an wuce sama ta bakwai to za a je kursiyu nan ma tafi shekara 500 wa bainal kursi bayan an wuce kursi sai kuma wannan ruwa wa bainal ma'i 500 amin shekara 500 tafi shekara 500 wal arshu fawqal ma'i to al arshin Allah yana saman ruwan Abdullah bin Mas'ud yace wallahu fawqal arshi shi ko zatin Allah yana saman al'arshi amma duk da haka sai Abdullah bin Mas'ud ya ce wala yakhfa alaihi shay'un min a'malikum kar ka dubi wannan nisar ka dauka Allah bai gani babu abin da ya buya ga Allah wanda shine wasiyar Luqman ga ɗansa shine wasiyar Luqman ga ɗansa a ce za a samu ƙwayar komayya a cikin dutse a ƙasa ko a sama wallahi Allah ya san inda take saboda ka ilimin Allah ya game duk halittarsa har ma ya mana tambaya ala ya alamu man khalaqa wa huwa latiful khabir shi fa yayi halitta kuma a ce bai san abin da yayi ba duk da nisan dan da kake gani Allah tabaraka wa ta'ala halittun da duk yayi ya san adadin su ya kuma san yana da ilimi a kansu zahiri da baɗini babu halittar da Allah madaukaki bai san komai akan bai san komai akan ta ba to wannan shine shi yasa shi Abdullahi bin Mas'ud daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka faɗa a darasin al-aqidatu tahawiya shi a fahimtar sa Abdullahi bin Mas'ud a fahimtar sa abu na farko da Allah ya halitta shine wannan ruwan wannan ruwa wanda ke dauke da al'arshi domin dama muhawara akan abubuwa guda uku ne shin al'arshi ne halittar farko ko ruwan da al'arshi ke samansa ne halittar farko ko alƙalami da Allah ya rubuta abubuwan da zai halitta wannan alƙalamin shine halittar farko wannan muhawarar dama akan abubuwa uku ne to Abdullah ibn Mas'ud sahabin manzon Allah shi fa fahimtar sa kenan ruwan nan shine halittar farko na Allah subhanahu wataala in ka duba mukhtasar sawa'iq al-mursala na ibn al-qayyim al-jawziyya mujallal nabi shafi na 210 akwai littafin al'imamu zahabi da ake kira kitabul ulu wanda littafi karami hakanan kitabul tauhid na ibn khuzaima kusan duk littafan tauhidi sun kawo wannan hadisin na abdullah bin mas'ud hadisi ne da malamai da yawa sun ce hadisin yana da kyau saboda haka yasa aka samu wasu daga cikin salaf waɗanda ke goyon bayan abinda abdullah bin mas'ud ya faɗa cewa ruwa shine halittan farko ya ne ta'ifa min salaf kuma shi ne abinda babban malami mai sharhin sahihul bukhari al-imam al-aini badruddin al-aini mai littafin umdatul qari fahimta sake nan shi a ganin sa babu wata halitta ta farko banda wannan ruwan da al'arshi ke saman shi in ka duba littafin tuhfatul ahwazi kitabu tafsirul qur'an fassaran wata aya ta suratul hud ya kawo hadisin 3109 hadisin abu razin al-uqaili wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal ma'a khuliqa qabla al-arsh ruwa aka fara halitta kafin al'arshin Allah manzon Allah ya faɗi haka da cewar hadisin ba malamai ba su wato ittifaki akan ingancinsa ba amma lallai an samu tafsiri game da aya ta 30 ta suratul anbiya waja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayyin afala yu'minun in ka duba karkashin wannan zaka ga bayani da malamai da yawa suka yi game da hadisai da aka samu da ke nuna cewar ruwa shine halittar farko da Allah tabaraka wa ta'ala inna Allah lam yakhluq shay'an mimma khalaqa qabla al-ma'i akwai wannan riwaya babu wata halitta da Allah ya wanda ta zo kafin ruwa me yasa ga aya waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayyin duk wani abu mai rai da ruwa muka yi shi sai Abdullah bin Mas'ud ya ce to ruwa ne farko kenan bare ga hadisai da aka samu akwai hadisin Abu Huraira nan da yana sahihu Ibn Hibban ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullahi inni idza ra'aytuka tabat nafsi wa qarrat aini Abu Huraira ya ce ya Rasulullah duk sa'ilin da na ganka hankali na sai ya kwanta sai in ji daɗi ina gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa an bi'ni an kulli shay'in ka bani labarin komai ina so ka karantar da ni duk wani ilimi fa sai manzon Allah ya ce kullu shay'in khuliqa min al-ma komai ka sani da ruwa ka yi shi shine abinda Allah ya faɗa cikin alqur'ani ga hadisin al-Imam al-Bukhari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kana Allah wa lam yakun shay'un ghayruhu Allah ya taɓa kasancewa a lokacin da babu komai in ba shi ba, in ji manzon Allah. Allah tabaraka wata'ala ya taɓa kasancewa a wani lokaci da babu komai in ba shi ba. Wa kana arshihu alal ma sai manzon Allah ya ce kuma al'arshinsa yana kan ruwa. Idan ana magana al'arshi to ga ruwa da ke ɗauke da al'arshin. Hada nassun annal ma'a wal arsha huma awwal khalqillah wanda shi yasa wasu ke ganin da al'arshin da ruwan tun da su zo a hadisi guda ya nuna cewar su ne farkon halittar Allah subhanahu wa ta'ala. Sharhin Ibn Hajar cikin Fathul Bari, kitabu Bad'il Khalqi yana sharhin hadisi na 320 a kan abin da annabi sallallahu Alaihi wasallam ya faɗa wa kana arshihu alal ma'a ya ce a shara bi kaulihi zalika ila annal ma'a wal arsha kana mabda'u hazal alam manzo Allah yana mana ishara da cewa da al'arshi da ruwa wanda al'arshin yake kansa su ne farkon halittar duniyan nan gaba ɗayanta kulika qabla khalqis samawati wal ard su Allah ya fara halitta kafin halittar samai da ƙasa walam yakun tahta al'arshi izzaka illa al-ma'u a ƙarƙashin al'arshi babu komai a lokacin in ba ruwa ba kuma akwai hadisan manzon Allah da suka tabbatar da wannan saboda haka sai ce kaga ikrima khalid bin mi'dan wa gairuhuma min salaf sun tabbatar da wannan wanda suna cikin salafu salih innal matara yanzilu min tahti al-arshi saboda haka idan ana magana ruwan sama sai su ce ruwan sama da kake gani daga al'arshi ne ruwan saman da ke sauka daga al'arshi akwai hadisin abdullahi bin abbas wanda shi ma ya tabbatar da haka ta fuskoki da dama an samu bayanin da ya yi shi ne ibn rajab a sharhin da yake maunan hadisi ya ce amma man kala in kaji wani ya ce innal matara kulluhu min ma'il bahari in kaji wani malami ya ce duk ruwan saman da ake daga teku ne ruwan teku shi ke wato rana ke bugunsa hadari gajimare ya dauke shi ya kai shi sama iska ta kora gajimaren ta kawo kan tudu Allah ya saukar da wannan ruwa kaga wannan fa magana ce da malamanmu sun yi sama shekara dubu ba yau ake ba saboda haka yasa ilimi irin wannan na kimiyya da dadewa musulmai sun san da shi tuntuni sai ce idan ka ji mutum ya faɗi wannan fa innahu qala ma la ilma lahu bihi ya faɗi abin da bashi da ilimi ne ba sai ya ce na'am ba duka ruwan da kake gani yake zuwa daga al'arshin ba fa in istadalla bi annahu yashahidu iqtirafat sahabi min al-bahr na'am kaga gagajimare na ɗiban ruwa daga teku faqad hakama hukman kulliyan bi nazarin juz'iyyin kai hukunci ne ga al'amari gaba daya ta dogaro da nazarinka wanda yake takaitacce ruwan gaba ɗaya kace daga teku ne wannan shine kuskura lala yace wa min aina lahu anna kullu sahabi kazalik ta ina kake da hujja cewa duk wata gajimare duk wani gajimare duk ruwan da aka samu na sama daga teku ne Khalid bin Yazid yace minhu yani min as-sama'i kanat al-matar babu shakka ruwa daga sama ne daga cikin wannan ruwan saman da ake minhu ma yastafidu al-gaymu min al-bahri la shakka akwai wanda gajimare na ɗebowa ne daga teku ruwa yana tahowa daga teku gajimare zai ɗebo shi ya kawo a samu wannan la shakka haka ne akwai wannan sai ce amma ba duka bane fa yu'zibuhu ar-ra'd wal barq wanda shine Allah zai sanya rugugi da tsawa da walqiya wanda shi ke sarrafa wannan ruwan har ya mai da shi yanda ruwan zai sauka ga mutane a rarraba fa amma ma yakunu min al-bahri fala yakunu lahu nabatu sai ce duk ruwan da kuwa teku ne ya kawo shi to tsiro bai fita dalilinsa wa amman nabatu fa ma kana min as-sama'i in ka ga tsiro ya amfana da wani ruwa to daga al'arshin Allah ne ya ba da hadisin Anas nan yake cewa ga abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam mana ishara da shi saboda albarkan da ke tare da ruwa wanda shine ya nuna ita wannan sunna tana zuwa da fuskoki guda biyu kaga hadisin Anas da ke sahihul Bukhari ya nuna cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah ya saukar da ruwan sama ruwan saman farko da ya sauko manzon Allah ya kyale yana zuba a kansa har ya biyo gemunsa to amma wannan hadisin da muka karanta na Anas wanda ke cikin al'adabul mufrad yana nuna idan ruwan sama na farko zai sauka ba wai an yi fari aka roki Allah ruwa ya zo a lala ruwan sama na farko da ke sauka manzon Allah yana cire tufafinsa saboda ruwan ya taba jikinsa kaga kenan an samu sifofi guda biyu wato ko da a ce ruwa ya sauko an samu ruwan farko yanzu an samu ruwan farko daga baya sai ruwan ya ɗauke sai aka shiga fari sai aka je aka yi roƙon Allah sai ruwa ya sauko wannan ruwan na farko da zai sauko shi ma yana da wannan albarka shi ne abin da hadisin ana suke mana ishara da shi baya ga wancan ruwa wanda ke sauka na farkon damina wannan ruwan kuma da aka roƙi Allah ya dawo da ruwa sai Allah ya kawo damina to wannan ruwan shi ma yana da albarka shi ma sunnan manzon Allah ce ka cire tufafinka ruwan ya taba jikinka wannan yana cikin bayanin ibn al-usaymin ibn al-usaymin da ke magana a cikin asharhul mumti mujallal nabi shafi 458 yusannu an yaqifa fi awwal al-matar ibn al-usaymin yace sunna ce mutum ya tsaya a waje a ruwan farko ya kifa qa'iman awwala ma yanzulu al-matar a tsaye lokacin da ruwan farko ke sauka saboda hadisai da dama da suka zo da haka amma ba laifi wani don ka zauna wa ikhraju rahlihi wa siyabihi li yusibaha al-matar kamar da Abdullah ibn Abbas ya faɗa dan ka fidda kayanka da ruwan maye da ke su baka saba mu sunnar manzon Allah ba yani mata'ahu allazi fi baitihi ya fitar da kayan gidansa yani au fi khaymatihi in kana fil barri ko kuma daga tantinsa idan matafiyi ne wa kadhalika siyabahu yukhrijuha mutum ya fitar da tufafinsa kayan sawa saboda ruwan ya taba لأن هذا روي عن ابن عباس saboda an ruwaito wannan daga Abdullah bin Abbas in ka duba kitabul ummi na Imam Shafi'i kitabul ummi yana mujallal na farko Shafi'i 152 yace asabitu min min sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam abinda ya tabbata a sunnar annabi idza nazala al-mataru hasara sawbahu shi annabi sallallahu alaihi wasallam idan ruwan sama farko ya sauko sai ya tuba tufafin saboda ruwan ya taba shi يعني رفعه حتى يصيب المطر بدنه زي daga tufafin saboda ruwan ya taba jikinsa yana cewa li annahu hadisu ahdin bi rabbih ta'ala wa hadhihi sunna sabita fi sahih wannan sunna ce da ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam wa alaihi fa yaqum al insan wa yukhrij shay'an min badani kada ya fitar da babu sharadi game da inda zaka fitar wai ruwan ya taba ibnu al-usaymin yace kana iya fitar da kwabrinka kawai ruwan ya taba ba laifi aw min zira'ihi ko ka tube hannunka guda ka miƙa ruwan ya taba aw min ra'asihi ko kanka kawai ruwan ya taba sai ka dawo hatta yusibahu al-matar ai ba a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ruwan yayi ta dukansa har ya kare ba wanda kuma ya zama jahilci ba haka hadisi ya nuna mana ba mutum yana iya kamuwa da mura ko abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yana bude jikinsa wani ruwa in ya taba shi kenan yana tabbatar da ana tabarruki da ruwa wanda ke saukan farko na damina ko kuma ruwan da ya sauko bayan an yi fari ruwan da ya sauko na farko bayan an yi fari ala zalik cewa ruwa gaba ɗaya daga al'arshi ne wallahi gaskiya haka ɗin ne babu wani ruwa da kake gani a duniya face daga al'arshin Allah kuma cikin ikon Allah hatta masana bincike na sararin samaniya su kansu turawa sun tabbatar da wannan sun tabbatar da wannan ruwan da ke kan duniyan nan ba a nan yake ba ya aka yi aka samu ruwa mai ɗimbin yawa wanda ma ya fi doron duniya yawa ya aka yi aka samu wannan ruwa wannan abu ya gigita hankalinsu sun kasa ganewa saboda ka suka yi ta bincike sai suka gano tauraron da ake kira mai wutsiya sai suka gano ashe cikinsa jidan ruwa yake wannan yana daga cikin abin mamaki na al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala shi da suke cewa to ba mamaki waɗannan taurari bayan an gama halittar duniya an kwaɓa ta an gama tana dutse sai Allah ya dinga ɗebo ruwan daga al'arshi yana ta makawa ai su su yadda da al'arshi ba amma dai sun tabbata ruwan ya taho daga wani guri mai nisa wa ya kawo shi tauraro wannan tauraron shi ya ta kawo ruwa yana jido yana zubawa a doron ƙasa turawa sun tabbatar da wannan kai bincike za ka gani sun tabbatar ruwan nan ba a nan duniyar yake ba saboda haka cewar Allah subhanahu wa ta'ala waje alna min al-ma'i kullu shay'in hayy duk wani abu mai rai Allah ya sa shi daga ruwa ne wannan ruwa da kake gani kaɗan ne baka ga komi ba sai ka ga ruwan da al'arshin Allah tabaraka wa ta'ala yake saman shi kuma cikin ikon Allah aljannar ma gaba ɗayanta a ƙarƙashin al'arshin Allah take saboda haka al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala yana saman aljanna ƙoramu da ke cikin aljanna ruwan na fitowa daga wannan teku da ke ƙarƙashin al'arshin Allah saboda ka idan ma ana kwatanta ruwan da muke da shi a nan da wancan ai wannan jabu ne saboda wancan shine asali don haka don an ce ma ruwa daga al'arshi wallahi wannan gaskiya ne hatta makiya Allah ma sun tabbatar da wannan abu na biyu shine hadisin nan ya tabbatar mana da cewar Allah subhanahu wata'ala yana sama saboda cewar annabi sallallahu alaihi wasallam da annahu hadisu ahdin bi rabbihi wannan ruwa wato mai kusancin zamani ne da Allah mahaliccinsa daga ina ya zo daga sama saboda haka ya samu Allah ya nemi tabarruki da shi manzo Allah bai tabarruki da wani ruwa da ke kasa ba in ba zamzam ba amma ruwan sama na farko wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tabarruki da shi saboda me saboda ya zo daga sama in ka duba sharhu sahihil adab mujallad biyu shafi na 215 فيه إشارة إلى علو الله تبارك وتعالى وذا كيس الإمام الدارمي دي كاو حديث عن التافنس الرد, الرد على الجهمية يا كاو حديث سيكي تشيوا ولو كان على ما يقول هؤلاء الزائفة في كل مكان إن كتشي الله ينا كوئنا ما كان المطر أحدث أهدا بالله من غيره ما فائدة أبين دمزان الله يفتا وأن الرواة mai kusancin zamani ne da Allah mahaliccinsa saboda ya sauko daga ina daga sama da shi ne abin da malamai suka yi ta sharhi a kai yana daga cikin fa'ida da wannan hadisin ke karantar da mu abu na uku shine wannan sunnar ba ta ƙetarawa ya kamata mu sani kususiya ce wanda dole ne mu yi magana a kai saboda akwai wanda ba mamaki idan akwai yasa ta haihu sai ce hadisu ahadin bi rabbiha sai ya ɗauki jinjirin saboda sabon zuwa ne ko sai mulka a jikinsa ai jinjinin mai albarka ne a'a ba wai ruwan saboda sabon zuwa shi yasa manzon Allah ya tabarruki da shi bala saboda ya zo daga sama saboda haka yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya halatta ga musulmai su yi tabarruki da shi yana daga cikin bayanin da Ibn al-Usaymin yayi a littafin Asharhul Mumti bayani ne mai kima dan jama'a su gane ba kowane ruwa kake tabarruki da shi ba idan ma kai tabarruki da wani ruwa wanda babu hujja a kai kana fadawa karkashin shirku ta'asir shirka ce saboda ka ba da tasiri ma wata halitta wanda babu hujjan shari'a a kai misalinsa shine wani ruwa ya fito a wani gari a gabas ko a yamma a kan tsauni wani ya je ya sha ruwan sai ya warke saboda haka sai kaga mutane sun mai da wurin ya zama wata kasuwa jama'a daga gabas da yamma kudu da arewa ana tafiya ana ɗiban wannan ruwa haramun ne ba ka da hujjar cewa wannan ruwan yana da albarka la ba ka sanin albarkan abu sai da hujjar aya ta alkur'ani ko hadisin manzon Allah saboda cewa abu yana da albarka abu ne wanda ke ilimin gaibi yanzu misali ruwa duk ruwa ne ruwan sama da ya sauko a farko da wanda ya zo a na biyu ko na ƙarshe mu a ganin mu duk ruwa ne ko ba wani bambanci amma shi manzo Allah sai ya nuna mana la la la wancan na farkon akwai albarkan da na biyun bayi da shi amma inda za mu ɗebi ruwan mu kwatanta mu auna mu gwada mu leƙa mu bincika ba za mu gane ba me yasa saboda ilimin gaibi ne Allah ne ya sanar da manzo ruwan sama in na farko ne to me albarka ne in ba dan Allah ya sanar da manzo ba ya za a yi mu sani saboda haka in ka ce ga wani ruwa mai albarka to kayi abin da ake kira shirku ta'sir kayi shirka na sanya ma wata halitta tasiri wanda babu hujjar aya ko ta hadisin manzon Allah akai wanda shine abin da akasari malamin mutane suke yi mutum zai ce ai ya samu maganin bindiga ko na karfe ai itatuwa ne kawai za a hada wanda shine yana karkashin shirku ta'sir shirku ta'sir ya akai kasan wannan bishiyar zata zata hana wuka ya taba ka amma shi Allah tabaraka wa ta'ala duk abin da ka dogara da shi sai ya barka da shi shi yasa kaga matsafa suna tsafi sun ki musulunta saboda sun yi tsafin sun ga tsafi ya ci kai ko yanzu ka taho ka ce ba kyau na ce ya zaka ce ba kyau kuma ga iyaye da kakanni muna gani abu na aukuwa don ka yi tsafi tsafin ya auku baya nuna abin da ka aikata Allah ya na son shi Allah bai yarda da shi ba amma Allah ya barka ne tun da ka dogara da wannan abin to je ka Allah ka tsare mu saboda haka wannan sunnar ba ta ƙetarawa ga abin da ya shafi ruwan sama kada mutum ya ce zai yi ƙiyasi zai kwatanta wannan sunna da wani abu daban la iyaka ruwan sama wani ruwa hadisi ya tabbatar da ruwan guda biyu farkon saukan damina ruwan farko sai na biyu ko da damina ta sauka daga baya aka samu fari idan aka yi ta roƙon Allah ruwan ya sake dawowa wannan da ya dawo na farkon shi ma yana da albarka waɗannan su ne kaɗai suka tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine ibnu usaimin yake cewa don haka in ka duba dangane da ruwan sama zaka samu akwai sunnoni guda biyu sunnonin manzon Allah akwai fi'iliya akwai qauliyya sunna fi'iliya sunna ce a aikace manzon Allah ya aiki da ita wacce ce sunna fi'iliya ruwan na sauka manzon Allah ya cire tufafinsa ruwa ya taba jikinsa kaga a aikace yayi sai da ma aka tambaye shi kafin yayi bayani saboda ka ruwan sama ya samu sunnoni guda biyu darajoji guda biyu sunna ta gefen fi'iliya da kuma alkauliya ta sashin alkauliya wato shine hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda take cewa inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a al-matara idan manzon Allah ya hangi ruwan sama to yakan yi addu'a Allahumma sayyiban nafi'an ya Allah ka sa wannan ruwa ya zama mai zubowa mai amfanar da mu ba wanda zai halaka mu ba kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu mu yi addu'a lokacin saukar ruwan sama kuma yana addu'a din kafin ma ruwan ya sauka hadisi yana sahih bukhari babu ma yuqalu idza matarat hadisi na 1032 yana sahihu muslim tamman ya taho da lafazi aisha ta ce kada idza kana yawmu rihin idan ranar ana guguwa sosai inji aisha Allah ya kara mata yarda urifa zalika fi wajhihi tace mu da muke gida tare da manzon Allah da mun kalli fuskansa mun ga za mu gane manzon Allah ya shiga damuwa saboda in ka fi kowa sanin Allah za ka fi kowa tsoron shi annabi ya fi mu sanin Allah don haka ya fi mu tsoron sa wanda shi da kansa ya faɗa ana a'lamukum billahi wa akhshakum na fi ku sanin Allah don haka na fi ku tsoron sa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam in ya ga iska ta kada alaman za a yi ruwa fuskar manzon Allah tana canzawa domin manzon Allah ya sani akwai iskar da aka turo ba ta ruwa ba ce ta hallaka wasu mutane a zamanin da saboda haka idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hangi wannan sai ya rika cewa rahma rahama da ya Allah saukan mana da rahama idan ra'a nashi'an fi ufuqi sama taraka al'amala a wata riwaya idan ya ga hadari na haduwa to sai manzo Allah ya daina ya daina aikin da yake yi ya daina aikin da yake saboda bai san me zai biyo bayan wannan hadarin ba fa in kushifa hamidallah idan ruwan ya zama an samu ruwa wato sararin samaniya ya yi haske to sai manzon Allah ya ma Allah godiya idan an samu ruwa manzon Allah ya rika cewa Allahumma sayyiban nafi'an kaga ya nuna cewar sunnoni guda biyu ne yake ga ainihin ruwan sama sunna ta addu'a idan ana ruwan sama ka rika addu'a wannan ruwan sama ya zama alheri ga al'umma kuma ka roki bukatunka ma kamar yadda hadisi ya tabbatar mana na biyunsu shine idan ruwan ya sauko in na farko ne to ka yi amfani da wannan ruwa ka shafa a jikinka wanda wannan shi yasa malamai suka ce yana da kyau mutum ya yi amfani da wannan ruwa saboda magani tunda ya tabbata cewa ana tabarruki da shi kana iya neman wannan ruwa ka rika shan sa kamar da ake shan zamzam ko a shafa shi tunda har annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar yana da albarka to la shakka mutum zai samu albarka a cikin wannan ruwa na so a yi bayani mai dan yawa musamman akwai akan matsala da ne magana wancan mako amma za a yi hakuri saboda mura da tari da nake da shi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك